إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haduwar mu a markaz ahlus sunna da jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 13 ga wata na Rabi'u Thani hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha shidda ga watan goma dubu biyu da ishirin da hudu yau sha Allah za mu yi darasi na ishirin da shidda cikin littafin riyadu salihin kayan nan akwai yan tambayoyi a takaice ya tambaya na maganar yana ayyuka na alkhairi sai ce Allah kai ma ma'aihin shi to shi menene sakamakon shi ko takardun shi na lada dan wa ba kai ba da kai misali annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana da yayi wata mace ta zo da yaranta wanda a doke da shi ta daga yaron ta ce ya rasulullah ya rasulullah ali hadha hajj قال نعم ولك أجر يا رسول الله وانا يانا هنا ده حج yace na'am kima kina da lada wannan kina kwanta kenan idan kai aiki na alkhairi ko da kai dan babarka zaka samu lada misali ko da wani sadaka ka dauka ka bada kai ba kana ladan ka ladan mai kawa ma man dalla ala khair ka fa'ili wannan tabbas kai magana Allah dan ka tabbas sai mas'ala fiqhiyya da kamata mutane su gane inda ta sa gaba akan sa matsala da yawa kanta mas'ala ta bin liman lokacin da yayi wani kuskure ko rashin bin shi da farko akwai abin da ya shahara a fiqhin malikiya balle da mai hadari ya kama maganar a lokacin da liman ya tashi zuwa raka'a ta biyar na yayi magana maganganu cewa wanda ya san da liman ƙari ne ya yi sai bi liman zuwa raka'a ta biyar ba shi da sallah to wannan mas'ala ta cewa ba shi da sallah magana mas'ala ce akwai kuskure kanta me ya kuskuren da yake bayyana a hili karara za ka gane kuskuren zai bayyana a hili? jigo dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ju'ila li imamu li yutamma bi zuwa ƙarshen bayani liman shine abun koyo lokacin da kuka wa liman tasbihi subhanallah subhanallah sai taurin kai ya dawowa abin da yake gama mu dole ku bi shi ƙarshen sallah an san me akai menene idan ka ce baka bi liman kai ka san ƙari ne akai yanzu misali muna musallar misali sallah ta magariba kai sallar isha ko sallar azhar ko al'asr ni ne liman sai a raka ta hudu ko ta uku bin sura ba kai bin fatiha ba sai da muka je raka'a ta biyar daga baya na tuna na bar fatiha a raka'a ta uku ta hudu ni zan yi ni na san nayi kaga dole in tashi in ka raka ta biyar kammacin wancan ko to kai wace baka baka bina me kai kaga an amurka tashin da ne kai kana ka manta tabi ni yau kai na san karin da kari ne nai na san amma ga dalili na yi da wata raka ce ka kenan ka ce baka bi liman za a barka daji gaskiyar magana dole ka bi liman in an kare ya tabbata kari ne a ba'da salam an kuma ba ƙarin mata an kuma cewa wata ka ce bari dai din ne ba adin ta gyara sallah ka kenan bin liman shine ka'ida lokacin da kama liman tasbih subhana subhana ya kibi ya kibin tasbihin ku bin shi zaku a ƙarshen sallah an san me ya gyara sallah daga baya amma ka ce baka bin liman akwai matsala kanta na biyu masala ta liman dan azumin same ta anan liman wajen raka ta uku sai ya zamna aka yi tasbihi ya tashi to mataka zama da yi ba ta hiya bai zama ne a raka ta uku wanda mun san ya tabbata a sunna hatta cikin sayar bukhari risin malik ibn huwaidis na nan sallallahu alaihi wasallam da zakana fitar min salati lamin hatta hatta yastim jalisan ma'ana dai ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam in yana raka in ya wuturi sallar shi mai wuturi ta raka ta daya ko raka ta uku ita lamin had bai zabara tsaye kai tsaye bayan sujada ta karshe ta uku hatta istawi jalisan hiya koma zamna kaga wannan ruwa mataka ta tabbata bayan sai bukhari ashabu sunan sun ka ruwa hadisin malik humayd ɗaya cikin sahabbai ya tabbatar da annabi yana wannan zama a raka ta ɗaya raka ta uku to kaga akan haka akwai zama dama a raka ta uku wani zai ce ai kai ne ba ne zama ba ko baka zama ko baka ne zama ba amma dai baka yi niyya ne ake masu jira ba da salam ko kabili ai ƙari a sallah ne ake so ya ko ƙari a sallah ka ƙara wani abu a sallah da kai zama na uku ko baka yi niyya ba ka ƙari sallah in za gano in kana gatan gatan fikin malikiya nan misali kusa aka zabi sai ce ومن زاد ومن زاد سوره في ركعتين اخرتين فلا شيء عليه wanda ya ƙara ai babu sura a raka a wajen maliki ya ƙara su ƙarin sura ƙari ne ko ko rage ta hada kabli ko yace yace wanda ya ƙara sura a raka a biyu ƙarshe ce bala shi ba ku min kanshi jimi adali me yasa dama akwai a sunna ya tabbata annabi na yi da haka ƙara sura a raka a biyu ƙarshe ba matsala bace ba da haka in wa ta kaice dan liman yayi zama a raka ta uku ko raka ta daya amma tasbih ya tashi ba wani ƙari da aka yi a sallah me yin ma matsala da akwai alimamin wani ma busu ma sun kabara sun zana masu kita shi ko mun saba ya mun miƙe mai kabara kin da haka babu wani suje da sawi za mu ce ƙari da liman ya zama na a raka ta uku ko da ba niyya ba yi ba ƙarin da ya a sallah ƙari ake masa yau sawi ya kuma ya tabbata suna mataka ka san da wannan ruwaya kuma ta tabbata a wajenka ba maganin ta ba ne zama bai kuma ba ne zama bai dai wani abu ne a sunna yi wadda da bai shigo wannan shi ne magana kuma ɗazu ɗan waya magana cewa kuma mu aida ku tashi ba tashi kayi liman kin ka iya zamanin kayan ta baka tashi kai dole dole ya tashi ka tashi za ka yi mata tsibiyi ka mata tsibiyi in bai bi ka ba za ka bi liman abin da aka yi gaba a gyara ta kun shi ne magana kuma zan hawa ta gane sai karatunmu za mu tashi bayan mun yi na ƙarshe ittaqun nara walau bi shiqqi tamara ku ji tsoron wuta ko da da rabin dabino ne rabin dabino ka ba mutum don neman kare ka daga azabar Allah don sadaka tana magana azabar Allah tabbas wannan sai ce wa fi ruwayatin lahuma anhu ita wata ruwaya lahuma su wane ne bukhari da muslim kuma ce anhu da gare shi waye adibin hatim kaga in ka wani damirin imam an-nawawi in ce maka marawikin ne waye ka ruwa in ce maka za ka waye a can rawikin hadisin nan dai da ce fi ruwa ta lima ruwayar su mana bukhari da muslim kuma anu da gare shi waye adi bin hatim shine karshen magana kenan sai ga maka wata ruwaya daga adi bin hatim da bukhari da muslim sun kawo yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشعم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق ثمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة abin da yake ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin babu wani daya a cikin ku mutane kowaye a cikin ku illa sayukallimuhu rabbu sai gobe kiyama ranar kiyama sai ubangiji yayi magana da shi kai tsaye kowaye ka shirya da haka Allah ya magana da kai kai tsaye kuma yake maka bayani wannan magana da Allah zai da kai laysa bainahu wa bainahu tarjuman ba mai an tarfare ba mai ma ba mai ma tarjuma maka bayani zaka gane ba dan tarjuma kai tsaye da kai sai Allah kur kowa yayi Allah zai magana kai tsaye fayanzur ayman ayman lokacin da ba Allah zai magana da shi zai diba dama dama shi fala yara illa ma qaddam zai diba ba wani abu a damar shi sai ake shi an ji ake alkhairi haka wa yanzur ash'ama min zai diba hagun nan ma dai fala yara illa maqad ba abin zai gani ake shi dama da hagun babu wani abu sai ake shi kuma wa yanzur baina yadai kuma zai diba gaba fala yara ba abin da zai gani illa nar tilqa waje sai wuta a gaban shi nan aiki nan aiki kuma ga wuta neman tsira ka go wance wannan iya tabbatar ma da bawa ya yi tunanin tsayawa a gaban Allah wannan rana shi yasa Allah yake cewa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wanda yaji tsoron tsayuwa a gaban ubangiji nasin qur'ani ya tabbatar ma da tsayawa gobe kiyama a gaban Allah subhanahu wataala Allah zai tsaye da ka kuma ya ma tambaya kai tsaye wannan annabi ya mana bagana za a ma tambaya akan abin da ka tara na dukiya za a ma tambaya mina ka sabo fi ma anfaqahu ta dukiya tambaya bi gaita mina ka sabo fi ma anfaqahu dukiya daga ina ka samu ita mai bi gaita kuma akan me ka kashe ta yakan yi ka samo da ta halak kashe aikin maza yakan yi ka samo ta haram ka kashe aikin aikin aikin Allah din dai ba ba ba ɗani kirki ba tsira kansu dan kashe dukiya ta halak aikin banza ba tsira kamu ne kuma kashe ta halak aikin haram ka kashe ta haram aikin halak Allah bai karba kuma ga lahin ka ta haram kenan sai ta zamanto an samo ta a hanya ta gari an kashe ta a hanya ta gari shine kuma da rayuwa ƙarhinka dai a ina ƙare maka aikin banza ko aikin alkhairi kenan wannan tsayuwa ce ake magana kenan Allah ce wanda ya ji tsoron irin wannan tsayuwa ta gobe kiyama a gaban ubangijin shi wani hannafsa anil hawa kaji ya hana ran shi abin da take so dan sau da yawa dan adam yana karkata wajen son zuciya sha'awa biyan bukata dan tamore ne zuciya mai ita na bangaren tamore sai idan an yake ta kenan wanda yake wannan haka kenan sharadi ka hana zuciya ka abin take so so da yawa zuciya ba ta san alkhairi ɗabi'a ta kenan sai idan an mata tarbiyya ko an yake ta hatta yarda ta mai kai shine mai albuda na cikin magamaga yake cewa an nafsu kattifili in tuhmiluhu shabba ala hubbin rada'i wa in tuftinhu yan fatimi wannan dubati ne mai kyau ma'anar shi iya cewa ita rai zuciya kattif kamar karamin yaro ne in tuminu shabba lahu burada an yaro karamin ba yayi shi ba sai ga yaro kato ji zo iya yawo ya zo shan nono washi sai ga zama kato ana ta gona ba yayi shi ba an zo yaje shan nono ya kare kewan shi zo shan nono an ba yayi shi ba amma ko shi kai ɗaya gare shi uwa ya zo ta ture shi iya mamma mamma mamma hana shi a ture shi mamma mamma a ture shi iya kuka da bai so kuka yake a hana shi dan haka kun biyu wata ce zo ka sha bai sha kuma ya kare da nono ya kare da shi bai bai bukatar shi wata ce zo ka sha bai sha dan tsare shi ma yake to ita ma annabi ce ita ma malamin kita zuciya ita ma haka ce akwai tana son morewa tana son biyan bukatar ta amma iya kai mu ji mujahada ka yake ta kina ba kana son ba ka ki tana so a yi kakiya ana haka kana abu tarbiyya ce sai ka an wani gari ba ka buƙatar ma wannan aikin kana kyamar shi ba sai kana kyamar aikin wannan amma da kusan shi kake wani ya zo ya ce ya rasulallah izin ni fi zina sai jiki annabi ki halatta ki haramta ya rasulallah kamar uzunin zina ina so in je zina a bashi uzunin je zina shi a wajen ki annabi ki halatta ki haramtawa ya rasulallah kamar uzunin je zina annabi ya san ɗabi'a ɗan adam da yadda ya sa gaba bi mai kyare bi mai haɗa bi mai kyare shi ba sai mai abubuwan da zai gano haɗa ramai ya ta tuhu biyu in maka wannan abin da ke so a baka uzuri kai ka so a yi da uwarka ta lalata su lahaba ya za a yi so ba mai so ma ba mai duniya ba mai so za da goyi shi ba ya za a yi kana san ta ga iyaka jama ce ya za a yi wa abin duniya ba mai sa a tsaye shi kan waka diya biyu uwaka uwaka ya uwaka diya kare na bigi zuciye shi Allah ya tsake zuciye shi sai ji a duniya ba abin da kiyama kamar zana kuma yanzu ba abin da kiyama kamar zana amma na suwa yake ta ɗabi'a mutum iya san wani abu amma in aka ba da tarbiyya a hankali a waye gari wani abin da take so a yi sai ka kai ma baka bukata kenan zuciya ya yi yaƙe ta amma ta ka ba ta abin da take so sai ta kai ka tabaro ka almuhimmi da yan wannan Allah ya magana kenan wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangiji ya hana ran shi abin da take so fa innal jannata hiya al-ma'wa nan ne makoma gidan aljanna amma matuƙa ka biya bukata ka ba ta bukata ta huta ce magana kenan to da wannan ruwaya ta karantar da mu cewa kowane ne ma minkum min ahadin babu ɗaya a cikin ku illa sayukallimu rabbu sai ubangijin shi ya mai magana laysa bainahu wa bainahu tarjuman babu dan an tarfaita mai fasara tsakanin ku fa yanzuru aymana min mutun zai diba dama fala yara illa ma qaddam ba abinda zai gani sai abinda ya gabatar haka wa yanzu ash'ama minhu zai diba hagun nan ma fala yara illa ma qaddam ba abin da zai gani sai abin da ya gabata wa yanzu bayna yadai kuma gaba ba wani abu fala yara illa nar tilka waje sai wuta a gaban shi da haka ne ce fattaqun nar ku ji tsoron wuta bayin Allah walau bi shiqqi tamara ko da da rabin dabidu ko kadan na ma'ana kace muna muna baban yawan hanyoyin kakare da hanyar alheri ko kadan ce suna da yawa ko da da rabin da bai kare na Allah baka ka bada shi dan kare ma kanka azabar Allah yace to zaka yace ma baka da komai ko yace fa man lam yajid wanda bai samu ma dabinan ko rabin dabinan fa bi kalimatin tayyiba ko kalma mai dadi ka ba mutane kenan ko kalma ka wa mutun kalma mai dadi akwai lada Allah ya umarni ulun nas husna ga mutane kalma mai dadi kenan kana mai daɗi maka mutum ga ya ji daɗi za ba ka lada kanta dan mutum kai raina aikin alkhairi sai hadisi wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo ta an anas radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna allaha la yarda 'anil 'abd an ya'kula al-akalata fa yahmaduhu 'alayha أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم أنس بن مالك بار اللاباري رضي الله عنه يكي تشوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن الله ليرضى عن العبد للي ألا ينا يرضى دباوة menene Allah zai da aikin zai sa Allah bai yarda bawon shi an yi akulal akalata ya ci wani abinci imma sahiya imma marice ya ci abinci fa ya hamaduhu alaiha ya gode ma Allah wannan abincin da ya ci ma Allah godiya aw ya sharaba sharbata ko ya sha wani abin sha fa ya hamaduhu alaiha ya gode ma Allah wannan abin sha da sha wata ruwar mai iya cewa duk wanda ya ce wani abinci ya she kare ya ce alhamdulillah ladhi at'amani hadha min gaira hauli minni wala quwwa za a gafarta mai kurakuran shi ka ci abinci ka ji daɗi cikin ka ci kuma baka lada in ka gode ma Allah kan wannan abinci da ya baka ko abin sha ne ya baka sha kuma Allah godiya bayan kashi ko bayan ka sha wannan kadai zai baka damar yardar Allah san kan da Allah ya da shi kenan Allah bai mai azaba bai hushi da shi magana kenan Allah ya da mu wannan shine wannan ruwa sai yake cewa yan sura basara me al-akalat al-akalat me al-akala yace bi fatha al-hamza akala wa hiya al-ghadawatu aw al-ashwa shine abincin sahi ko na marici da me bayanin shi sai hadisi na gaba an abi musa na yace al-khamsu sunna na shi nabi racana an abi musa radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala على كل مسلم صدقة قال أرأيت إن لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة متفق عليه وترويات بأنها صدقة منك على نفسك وتروايا abin da ke wannan wata abu Musa wanda Bukhari ya kata musulmi ya kawo ta abu Musa ke ba labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala kulli muslimin sadaka an dora ma kowane musulmi an dora mai yin sadaka kai sadaka qal sai abu musa ce ara'aita illa majid rasulullah to idan mutum bai samu abin sadaka ba babu abin sadaka sai ce to ya amalu bidai ya je aiki da hannun shi kai kwadago kai aikin hannu fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq kai ka anwani kanka kuma a cikin abin da ka samu kai sadaka kai kaci kai sadaka kaci kenan ka samu dama sadaka ko qal sai yace ara'aita illa min to rasulullahi an wa banna iya aikin kaji bai in baka mutum bai iyawa qal tatu'inu dhal hajati al malhuf ka kamawa duk wanda iya tsananin wata bukata ka mai agaji cin ma burin shi biya bukatar shi kaya ne ka daga mishi wata bukata ce ke a kama da ai da kai kai sadaka nan ma dai ce ara'aita illa min stati rasulullah idan washi ma ya kasa yace ya amuru bil ma'ruf aw al khair annabi yace ya umarni da ma'ruf ko ta yake da ya umarni da ahiri umarni da kyakkyawa ma sadaka ce din dai a ƙasa ko ya ce a ra'aita illan ya fa'alta umar bai haka kin ba bai yi ba umarnin da kyakkyawa ya ce yin suku ana shar fa in ha sadaka to ka kame shari kaka cutu kaka cutu kowa kaka cutu kowa a shi ganin bakin dai lalata duka abin kaga da ya kala ya fi kace ba kace ba na iya ba ina cutuwa ne ƙarshe dai ka kaya mai sharri ga wani watura magana ce wannan sadaka ce kai kama kanka da kanka kaka cuci kowa wannan babban abu ne kaya mai cutar da mutane kaka cuci kowa kodai kaya sadaka alheri ne kaka cuci kowa babban matsayi ne baka zalunta kowa baka cutar da kowa nan mun karanta nan sallallahu alaihi wasallam ya ma wani bushara ko ka sabu da wani dan aljanna kun dalilin babu kowa a ba wanda ya dake kira zuciye shi ko aka bada kamar matsayin aljanna annabi ya cikin masallaci da sahabbai ko annabi ke sahabbai yanzu wani dan aljanna zai shigo yanzu wani zai shigo dan aljanna zai shigo cikin su amma nan ma zama nan ko ke duk mai shigo wani farko dan aljanna ne zai shigo dan aljanna cikin ko wani mutum ya shigo takalmin shi a hannu ya zamana Abdullahi bin Amr bin Abdullahi yake cewa shagari annabi ya wani magana ce yanzu wani mutum dan aljanna zai shigo muku yace wani mutumin na jiya shi shigo shi ya shigo na jiya ne kun Allah kwana na uku kana sallallahu alaihi wasallam yace ana hiyaka cikin mutane ko cikin masallaci yace yanzu wani dan aljanna zai shigo muku yace wannan mutumin he shi sake shigowa Abdullah bin Amr bin As yace kuma su annabi bai gama gaban shi ba sabai ga gaban labari wani zai shigo he shigo Abdullah bin Amr bin As yace shi yanzu abinda ka san shi da ramin da zai san ibada mai kware wajen ibada yace sai na lallaba na ta gidan shi shi mai kashi gidan shi ya je anket a sai da ya gan me yake yi ya samu wannan matsayin ya je ya gan me yake ya sai ya gumi a hausa akwai suga zuwa ya shiga alheri kenan ya gan me yake na ibada don shi ma ya yi ya samu wannan matsayi ya ce ce mishi ɗana su kamar ɗan wuri gida akwai matsala ɗan san zo gidanka ɗan kwana biyu kayan a samu gyara abin ka ban dama kwana gidanka ita ba matsala in zaman ka zo shigo ga wanda shi kuna abin da kai shiga abin da ke ne yace sai lurar bawon Allah shi Abdullah kashi ya shi yau ibada ma in ibada ce da magana Abdullah bin Amr da kan ibada ya kashi ba wani abu da ba wani abu da ke da wanda gani abin gwadawa yace in dare ma ya koyi sanin shi ko tashi ko tan ne tan dare ma da kan ya kwanta ba ya ma wake mu lailata Abdullah bin ba ba wani abu da yake ne yace abin a zo a gani eh kwana uku bai ga wani abu da ya bada shi ya kasa yi ko da kai na shan mashi sai a kwana na uku da ya gani dai ba abin da ya gani wani sabu ya ce bawan Allah ya ce wallah abin da ka ni gidanka ba wani matsala ko ɗaya gaskiyar magana kurin muna zamane a masallaci annabi sallallahu alaihi ya ce wani ɗan aljanna zai shigo cikin ku ya ka shigo asu annabi ya ce wani ɗan aljanna kuma ya ka shigo shine nazo in ga me kake yi ni dai a gaskiya ban ga wani abin a zo a gani wanda za a ce kaza me kake kaza wani matsayin cika ni da ce abin da shi ne abin da gani shi ne gurin abin da gani shi ne sai daga baya ce amma shi abu ɗaya sani wanda yake ji a rayuwar shi ya ce bai taɓa riƙe wani a rai ba bai taɓa riƙe musu bi a ran shi ba kira ran shi ba ya ce wani abin shi baka wani matsayin naka ko da mutum ba ba ba wani da mai bai hasa da kowa bai bai bakin cikin kowa sai sai shi kansa ke wannan shi baka wani matsayin shi kun shi kenan kaga ba yawan abu ne ga wani abu ne ɗan ƙaramin gare na a takaice dai kenan kame sharri ga mutane ma lada ne sadaka ce wannan ruwa bukhari ya kata musulmi ya kawo sai babu liqtisa da fita'a ami mai maganar ana son takaitawa tsaka tsakiya da aka ce ibada kakka huce gona da iri kakka huce goyo abin ya karinka ka yi daidai karinka magana kenan sai maka bayanan ibada ba ake magana ibada ibada ka yi daidai ruwa daidai tsaki suke cewa eh daidai gulgudu yau hada da fadar Allah subhanahu wataala aha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa kuna ce wannan sura farkon wannan sura ta taha Allah ke ga manzon sallama cewa ma anzalna alaƙar ƙwarin ta shiga musaka mana alƙwarin don ka wahala kai ba saka da ƙwarin na annabi an ce yana kiyamun lele ƙawa tana kumbura iya shan wahala ƙwarai ƙawa tana tsagiya ka ce ba musabakan ma da wannan alƙwarin don ka wahala kenan kakka wahala ba kan abin da ya ƙarfi abin da ya gashin ka ya kawo wani aya hujja kan haka sai ya ce ƙala ta'ala yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana yana neman muku iya san muku sauki iya neman sauki a gare ku bai nihin muku kunci bai kunta muku Allah Allah bai kunta muku misali kunta kanka nan ganin mana hana ka huce gona da iri zai kan ruwa kan haka don wata ruwa na musamman ke cewa inna li kulli abidin shirra da kulli shirratin fatara imma al-bid'a imma al-sunna kuma kan ta cikin subhanallahi al-albani kan magana cikin kan magana kiyamul layl manzana zai yake cewa duk mai ibada misan ibada imani yace yana da wata kazar kazar iya da wani kuzari duk mai ibada yake iya ko ga awazi ga sallah yake cinye yake awa biyu a uku cikin cewa komi ko kullum baka yi azumin yace duk mai ibada mai abin iya da iya da kuzari to wannan kuzarin ce kuma duk wani kuzari dole wata ran ya yanke dole wata ran ya sabka yace wannan kuzarin akwai sabka ta sunna akwai ta bid'a yace sabka ta sunna daman tun harko ka dauki daidai ƙarfinka zan misali zai iya a hudu cikin dare zai iya yi don ɗauka wata na a kasa gaba ɗaya ɗauki awa ɗaya misali na sanda awa ɗaya kunna cin yi ko wata ɓaci na yi awa ɗaya bicin komi kai ƙuri a daka ta awa uku zai iya to ɗauki ɗaya misali awa biyu zai iya ɗauki mun talatin ko rabi kaka ƙuri a daka domin ƙuri a daka wata ran dole ka kasa a yi gaba ɗaya a fasa da kana awa uku a wata ran minti goma baka yi shi ne magana ke na yi duka ma abin fitaran gaba daya sannan mace duk mai ibada ya to ke in ma kai na sunna to na sunna dama ka dauki kaɗan wanda kullum za ka iya yi ya ce na bida kuwa shi ne kenan ka dauki da yawa gaba daya wasa shi zai maka wannan zaka maka ruwa yuka wani magana insha Allah yanzu ya baya ka maka wannan ayoyi wanda suke jan hankalin takaitawa kaka huce gona da kaka huce iyaka وأن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مرأة قال من هذه قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها قال ما ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه متفق عليه wannan wata aisha radiyallahu anha tana ba labarin cewa tana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidanta ya shigo gidanta wanda mara a wajenta ya samu wata mace tare da aisha sai ce mana zan kuma wace ce to wannan shine ke karantar da cewa mutum in ya ga baƙuwa a gidan shi tambaya daga ina wace ce ka san wasu suke mawala mataka wallahi bane ba ka bincika wace ce yace wannan wace ce kuma sai ta ce hazihi fulana ta ga da musulman annabi ga ba sai ta ce wace ce tazkuru min salatiha tana hudin irin sallah da take yi tana ga hudin sallah da take yi kaza raka'a kaza cikin ta zano ke sallah ce take kware irin wannan kun sallah kuran sai annabi ce ma ma nan tsawatarwa ce game da irin wannan ibada wata wuce gona da iri kina bin yayawa ma yace alaikum bima tuqun annabi ce ku yi abin da za ku iya ya kari ku ku kare shi ku yi abin da za ku iya yace fa wallahi yace na rantsa da Allah la yamallu Allah hatta tamallu Allah bai kosawa wajen baka lada da abin da kai baka lada sai kai ka kosa da haka sai ce wa kana habbu din ilai addinin ko ibadar da Allah ya so ibadar da Allah ya so ma dawa masahibu alai wanda zaka iya kullum kai kula daga gagagagaga ko ka zamna gaba daya a kai kadan wanda kullun zaka iya yi ya kai abin za ka fara kai mai yawa ka wasa gaba daya shi magana kenan mahicin addini ma addini da Allah ya so abinda mai shi kullun za ka iya yin shi kaka yin daidai ƙarhinka abinda bai ce ba komin kai bai damunka ka dauki abin za ka iya bai ce ba komin kai ba ka ji a jiki magana kenan Allah ba addini da Allah ya so ibada da Allah ya so wanda mai shi kullun za ka iya yi kullum ka samu kuma ladan Allah kullun Allah ya baka ladan amma kai ka hasa kaga shikenan ka bari wannan shine ke karantar da mu maganar takaitawa kinan ka auce gona da iri sai ke ma kamar tafsirin wannan hadisi da ce mah mai mah da ce kalimatu na hanyar wa zajari ana kawo ta wajen hana wani abu ko tsawatarwa kan wani abu ma ma kenan iya musu hani akan ibadar da wuce gona da iri ya tsawatarwa kan wacce ibada wal ta huce gona da iri da ya ce me ma'ana la yamallullahu ma'ana la yaqta'u thawabahu ankum wa jazaa'a amalikum wa yu'amilukum mu'amalatal mal hatta tamallu wa tatruku yace Allah bai yanke baka lada da jaza'a malku Allah bai yanke baka sakamakon aikin da kuka yi wa yu'amilukum mu'amalatal mal Allah yana muku mu'amala irin mu'amala ta mai kosawa hatta tamallu in kuka kosa fatatarku he ku bari kuma shi ma ya bar maku lada magana kenan kenan kakkai abin zaka kosa yace dan haka fayanbaghi lakum annabi ce ya kamata ma'ana magana fayanbaghi lakum an ta'khudhu ma tutiqun وتكون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم هكذا يا كماتا ku riki abin da za ku iya dawama a kan shi don ku dawama samun lada na Allah da fadala Allah kuka samun ta kullum da kuka wasa gaba ɗaya inda ya ma'ana ce dai ta ka huce gona da iri ka huce ƙarfi wa ana anas radiyallahu anhu qala جاء ثلاثة رهن إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من, من, من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأسلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأسلي وأرقد وأتزوج النساء فما رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه abin da yake ruwa ta Anas bin Malik yake cewa ja salatu ratin ila bi azwajin nabi sallama wasu mutane uku sun zo gidajen mata annabi sallallahu alaihi wasallam kaman sun je nan sun je nan suna tambayar rahoto labari me suke bin wannan gidaje na shi na nabi sallallahu alaihi wasallam yasalun an ibadatu nabi sallallahu alaihi wasallam suna tambayi ibada annabi anan me yake yi na ibada suna tambayan shi wata ibada sallah cikin dare kaza kaza me yake yi na ibada tambayar da take su falamma ukhbiru da su kare rahoton su aka ba su labarin irin ibada da annabi a cikin gida ka'annahum taqalluha kama alama suna ga abin kadan ne ba ta annaba kadan ce yake ba da yawa bace ba suna ga abin yana kadan su a wajen su wa qalu sai suka ce kai kun ga aina na hanu min zalama mu na muna annabi wannan annabi ne na muna annabi kan biya shi wannan annabi Allah ne shi wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara duk abin da ya gauta mishi mun ba mu san kuma da ka kadan kan biya annabi ibada annabi wannan shi annabi ne shi an kare mu ne muke da matsala haka nan suna ga kaman ta annabi ta ya kadan kenan su su kara saman haka saman ta shi sai yanzu su ukun wannan suka je neman rahoton wannan sai sai shi yanzu ya ce ga abin da matakin da ya dauka yace amma ana ni dai amma ce ni dai ya ce fa'usallin laila abada ni dai na ɗuki niyya daga yau ba barci diddaren duniya ba na kuma yi tsalla kuran kurin dare ba na yi tsalla kuran zan rayu da yi tsalla gaba ɗaya har abada kuma yaniya har abada ba kwanan kwanan sai wata ɗaya ba har abada haka zai ta yi kurin rayu da zai a dare dai ba magana barci dai da rana dare dai babu kurin yi da Allah shi aka yi niyya ɗayan shi kuma wa ƙal akar shi kuma na biye ce wa ana asumu dahara abadan wala ni kuma wanga ni dai ni kuma na ɗauki niyya azumi har abada na ƙare ci abinci da rana kullum azumi zai kuram azumi kuram wa qala al-akhar shi na uku kuma shi kuma yace wa ana a'tazilu an-nisa fala atazawwaju abadan shi gudan ibada gaba ɗaya malamin bai kama matsalar mata problem kin gida a duka malamin bai gaba ɗaya har abada ta shi ya ƙara yarmi ba ruwan shi da mace eh ba da kuran kenan ba ma ba ruwan shi da mace gaba ɗaya har abada kuma ta ƙara ba shi ba yarmi wannan yanzu kowa ga niyya da yi sun haɗi kuma an ji wata ruwa na annabi zo an bashi labari ga wasu sun zo sun yi tambaya kan ibadarka amma ga abin da suka haɗi aka ba labari shi annabi yau bayan su na ya taƙa maka ruwa a nan ka ce ma kunan ayyau wani abu da aka annabi nan ko amma ya ce maka faja a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilayhim annabi yau su annabi kenan an bashi labari ne an bashi labari ne na taka tabbatarwa ne an bashi labarin ga abin da suka hudi akan kowa ga abin da ya niya shi annabi ya iske su faqal antum alladhina qultum kaza wa kaza kaza da amma da labarin gidan ku ne kuka ce kaza kaza kai dai kace kurin dandaron duniya sallah zaka yi kai kuma kace har abada azumi kai wace gari ka baka arme ku ke wannan magana kenan tabbas za su ce na'am sai ki gaya musu ama gama gama ta ala ne ama kuma kalmar ji hankali ne ama wallahi ya ce na rantse da Allah na mace ya ce da Allah don sa abin da gaske ne ya ce na rantse da Allah inni la akhshakum lillah wa taqakum lahu ni na rantse da Allah na yi ku jin tsoron Allah na yi ku bin kare dokokin Allah rashin mana takawa amma lakin ni duk da matsayina na yi tsoron Allah da kare maka na azabar Allah amma ni asum wa uftir wa usalli ina azumi wataran kuma wa uftir wataran in ci abinci da wacce an ce annabi wataran annabi ibrahim bai ce ma bai kala azumi cutar zai azumi ya ce bai kashi abinci kuma ya ajiye wata ka ce ma abinci mai da azumin kullum da abinci ke ci iya ci ina azumi wataran wataran in ci wa usalli wa arqud kuma ina salla wani lokaci kuma in kwanta in barci wani lokaci wa tazawwajin nisa ko ina arman mata lokacin mata nan hatara jira ko jira kuma ina arman mata ne ma dan haka yace musu faman ragiba an sunnati duwan da ya kyamaci wannan sunna ta wai ga wani ba daidai ba ne ba ya kaɗan shi da kyama kenan ko shi ya ga baiwa ce a ci abinci kullum dole har azumi ko mai ga cewa dare kullum za a rada dare da ibada ko mai ce shi bai arme a suna annabi ce suna annabi ce a ci a sha wataran azumi wataran aji wataran sallah wani lokacin sallah wani lokaci a yi barci kuma a yi arme suna annabi ce duk wanda ya ga wannan abin ya kyamata suna daga ba ta yi ba to falesa minni bai tare da ni kan kakuce kunyi kunya mu a zuwa gani kunya a banza kenan wannan abin ba a haka nan kana annabi ya ji hankalinsu ba a wannan abin suke nema a musulunci bai da shi ba na ibada kullum ko azumi kullum zamu ce ko ta kai baka arme shikenan kai sufi ne haka suke cewa wanda ana mun wannan abubuwan ya wakana an harko tun mana ruwa nan ciri gashi nan dai har yanzu ma akwai su kuma tabbas ya tabbata ba iya ba sa iya sun hude ma ba su kare kansu kaga ni ban sai yanzu a ruwa ba nan ci akan kiristanci aqidar su dona rahib kin bai arme ita matar ba ta arme haka suke yawo duniya wasu masu kurma suke zuwa ga Allah ne kuma ka waye gari matan suna ciki ba ta yi ba ma mata zina wallahi da yau ba ha annan ma Nijar an samu suka yana gaza ta yi ciki kuma ya tabbata a to kuma ta yi zana ta yi zana kan manyan su manyan ba maganar ba arme a mamaki wani ma ramar ma wani ma zana wani ko liwaɗi an tabbatar a duniya babu al'umma wata lalace shugabannin addinai wani suka lalace irin wannan masu kai fadat wannan masu wanda bisu bata komi bisu arme na cocina ko ya bayyana a duniya babu inda ba a yi ba an yi a turai an yi a amurka an yi a afirka su limaman wa kuma ba yawan karamin liman ba wani pastor karamar ruwa pastor pastor karamar ruwa ne pastor cardinal cardinal wanda ke iya cin wurin baburo ma zai iya shiga takarar baburo ma ololuwar daraja aka tabbatar da ana oye wani oye an danne an danne yanzu abin ya hoto a hili karara ko ina a amurka a turai an samu manya-manyan cardinal sun ma ɗiyan mutane ba ɗaya ba dubunnan ɗiyan mutane da ake kai musu tarbiyya ɗiya mazawa suke liwaɗi ɗiyan mutane ɗiya maza ba mata ba ɗiya maza suke liwaɗi da su da mai kan sayan wani abin an za akwai abin da a faransa ma ya tabbata da ana ɓoyewa yanzu ya tabbata da ana ɓoye-ɓoye ya wuto a hili shi ba farbar na yanzu ya nemi afuwa da sun ce sa tuma shi shi ma mai laki ne da yanzu turawa ne ba addini mai zuka hana shi addini mai ba su addini mai shamsa kai ba dole hutu ya nemi abin an yi me kawo abin yanzu wanda aka wan sun girma yanzu sun samu matsayi a duniya wani ma shiga aboka wani shiga sa babban matsayi a duniya kuma su da kansu aka wa su aka wa bari bane su da kansu aka wa ba magana gardama kuma na san wane ne muni wane ne yayi kidan an kauce ba magana gardama ya tabbata kaga sun ki arme kuma sun yi luwadi kaga daman abin da kuka iyawa bai kun arme biya bukatar shi to ya je ya neman yan mutane kuma na amana cin amana a takaice mutum dabi'ar dan adam yayi kakace kasha kai aure haka Allah yi ka kura to nan dai muna magana baba kawai mutum yayi ibada tsaka tsakiya kai ya huce gona da iri sai ruwaya ya ce wa ibn mas'ud radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halaka al-mutanaddi'un halaka al-mutanaddi'un halaka al-mutanaddi'un sun halaka mutanaddi'un so mutanaddi'un mana masu tsanani cikin addini mai huce gona da iri sun halaka kuma shi shi huce gona da iri kan addini شيء متنطعون انا متعمقون مشددون في غير موجود تشدد ما سن متsa ba wani matsa ba kamar da kanka dake kanka abin dora kanka abin da ya karinka ana bi hurairah radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-din yusrun wa lan yushadda ad-din illa ghalaba fasaddidu wa qaribu wa abshuru واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة وفي رواية له سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة الأسد الأسد تبلغوا abinda ke ruwa ta buhura yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ad-dina yusr addini iya da sauki walayin shaɗar din illa ba wanda zai wata ruwa lashar din ahadu illa galibau ba wanda zai matsa cikin addini sai abin ya yi ƙarhin shi wannan wasu da mata mugu fasara kan sukan mutum wanda yake mai ka mai kaiwa ana mai ka mai kan shi akan saban Allah sai su shi daga shi annabi da zamanin gautsa addini gashi kaza kaza kaza wai dan baka aikata kaza misali kan misali akan bid'a ko ka wani abu shi da kana makana kai baka yi ko wani jari ba da abin kwarai baka yi ya ce wani tsananin cikin addini tsananin cikin addini ne amma sai addini sai yana to mai ba haka bane ba nan magana magana dora ma kanka abu na ibada wani baka iya ba ba magana tsanani wajen wajen babbar saba Allah dan zaka cewa zan ta ku an shirin fushi da nibu da abin da annabi ce kun ba wani ganin dama din saba Allah wajen kun ka bari ne wajen ibada aka ce ku kawo bakin iyawo annabi ce in muku umarni da wani abu na in muku hana ku kan wani abun hannu ku nisan ciwo gaba daya amma umarni ne yi wannan ku kawo baki yau amma maganar mutum dan bai saban Allah bai ya kauce masa saban haramu ka ce ya kauce haram ka ce wani shigi ne wannan wannan zin ba wuri bane ba da kuma suka suna ba mutane kada mutane guyo wajen mutum ya ce shi shi gare shi dan shi bai shiga ana bid'a bai zuwa wannan ka aka tabe ka ta iya wale cikin mutane ya ce shi shi gare addini shi shi gare ka a'a nan ba shi nan ka'ida ce nan sabon Allah ba da ba su sabtawa kun ka bari kakai ibada ce ka dora ma kanka abinda Allah bai dora maka ba shine maganar laihi eh haramta abinda Allah bai haramta ba ka haramta misali shin shi cikin kenan
kenan ba wanda zai tsanantawa kan cikin addini sai addini ya yi ƙari duka kasa gaba daya duka gwada ayyuwa gaba daya da haka annabi ce fasaddidu wa qaribu ashuru ku yi daidai gwalgwado ku kusanta daidai misali shi ma'ana kuma wa abshi ku yi bushahara samun ladan Allah wasta'inu bil ghadwati war rawha ku nemi agaji na samun jijjihi tahiya da tahiya nan menene annabi iya ji hankalin sai ne na mutum ya ɗauki lokaci hanya mai wannan ya isti'ara ne na mai bulaguro ka ɗauki lokacin tahiya da sanyin sahiya kahin rana ta yi ya ka rage hanya kuma ka bari kuma can dare ya yi ka yi ƙoƙarin ribatar lokacin dare cikin sanyin dare ka yi tahiya ana kwamma tahiya kenan ana ji hankalin shi ya ɗauki lokaci wanda yake ba mai wahala ba farkon sahiya da cikin dare sanyin dare ya ce washe bin da wani abu da cikin yanki na dare yan sahiya sanyin sahiya da marece da cikin ran ta sanyi kuma da ɗan lokaci na cikin dare ka yi da bulaguro kan wani abin nan kenan mai ana yadda an da aka yi jan hankalin mai bulaguro da lokacin hutu wanda babu wahala cin mai ibada ka ɗauki ibada lokacin mai sauki wanda babu wahala gare ka magana kenan ta ara ce gurin eh
sai wace wata ruwa ce saddidu wa qaribu wa qadu wa ruhu wagudu wa ruhu ku yi daidaita daidai ruwa a ci daidai gwargwado kuma ku yi baki ku kusanta daidai gwargwado a ci kayi dai kuma ku ɗauki lokacin sahiya ku ci lokacin sahiya da lokacin marece wa shi mina dulja da wani abu na cikin dare ku ɗauki lokacin lokacin dare na bulan bulaguro ya ce alƙasar alƙasar mana mai alƙasar daidai daidai gwargwado daidai gwargwado daidai gwargwado yankin a takaita ku takaita ku yi tahiya daidai gwargwado ma'ana na matsaya kan ku tahiya jina ba hutu ya ce tabalugu ku yi tahiya daidai a yi a huta a ɗauka a huta ya ce tabalugu za ku kai ma inda kuka nuwa kenan yadda mai bulaguro ake nema daga lokacin hutu wanda kai ya gaji ya yanki tahiya kai ma ibada ka ɗauki hanyar ibada wadda ba za ka fasa ba ko ga Allah subhanahu wataala magana kenan sai yace qauluhu da yace addin an ce lan shadduna da atan o marfu'un ala ma lam yusamma fa'iluhu dino ci aca dino nan kenan mai mabudin Allah majahud suka ce kenan ba wanda zai matsa ma addini ko mawaye shi za a dino wata ruwa ko ta kawo lashe da dina dina aka ce ba dino ba kenan nan ya zama kenan mana musubi wannan abu ne na malaman nawa ta ce ba wani abu zai canza na ma'anar da yace la yushada dina ahadun ba wanda mana zai matsa ma addini duk mana ba wani zai matsa akan addini illa galaba hiyarin jayi shi me mana illa galabu ay galabahu ad-din wa ajada zalika al-mushad an muqawamat ad-din da kasata turki yace shi me wanda ya matsa me ya raja addini addinin da yake zai kasa shi me matsawa kanshi zai kasa ci gaba muqawama na wannan addinin dan yayi ma'ana yayi abin da ya karin shi ne shi sai zai kasa zai ka zai gajiya mai mana algadawa sayar a wulin nahar da ya ce algadawa alaikun bilgadawa wa rawa mai algadawa ta hiyar farkon sahiya mai an rawa ta hiyar akhirin nahar ƙarshen dare ka ƙarshen marici yanzu al'asa kenan bayan al'asa kenan mai adulja ya ce akhirin lere can ta hiyar cikin ƙarshen dare kenan an kwanta an yi barci kuma a tashi a kama hanya Dole hanyoyin na mai ɗan bulaguro abinda ke cimma wajen tahiya ba wahala ya tahiyin da ke so ba ta da gajiya gaba ɗaya ba. Sai ke cewa wa haza isti'aratun wa tamsil wannan kalma da wani hadisin isti'ara ce annabi yayi daga bulaguro yace da ba da misali yace ma'anar shi ista'inu ala ta'ati Allah azza wa jalla ya kama ganin bulaguro ana ni ne isti'ara shi aka yi ku nemi taimako wajen da'ar Allah bil a'mali fi waqti nishaqikum wa faraj qulubikum kenan ku yi kokarin ayyuka a lokacin da yake da kake da nishadi da kazar kazar da lokacin da zuciyarka ba wani abu da tankara zai dake hankalinka shi magana kenan bi hais tastalizun al ibada yadda za ku ga yin ibada cikin sauki kuna kuna jin dadin ta ba gaji ba abin ishe ka lokacin ku yi ibada lokacin da kuna jin daɗin ibadar wallahi ta sa'amun ba ku kosa ba haka ibada kada kosawa kanta Allah Allah kai kare wa tablughuna maqsudakum dan ku cimma burinku kama annal musafir kamar da mai bulaguro alhajin kamar da mai bulaguro mai hankali ya siru fi hadil awqat iya tahiya a wani lokacin da aka ambato harkon sahiya sanyin sahiya sanyin marice da wani abu da ƙarshen dare duk mai bulaguro madugu madugun tahiya ya san da haka kenan da madugu ke bin wannan lokaci na tahiya don cin maguri tahiya kai ma mai ibada haka kamata kai ita kamar sirrul hazik kamar yadda mai bulaguro da wanda ke madugu kwararre cikin bulaguro yake taya cikin wannan lokatayya wastari ya huta ko da batu shi ya huta dabbar ta huta fi gairiya a wani lokaci wanda ba wannan ba fa yusulul maqsud bi ghairi ta'abin dan ya kai ma inda yake so ba tare da wahala ba yanzu si'ara ce annabi ya kawo maganar bulaguro hanyar tsarin bulaguro ya kawo kan bangaren ibada kai ibada cikin nishadi kaka gaji da kaka zakasa a takaice kenan kuran ina ganin ya kamata mu tsaya Allah kai mu shirin gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh